الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ashirin da bakwai ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun fice da ƙarshen suratul hajji sura ta ashirin da biyu yau kuma za mu fara farkon suratul mu'minun sura ta ɗari ta ashirin da uku wannan sura ce makiya wannan sura kuma tana bayani ne akan sufofin muminai da wato halayen yan aljanna sannan kuma da labarin wasu daga cikin annabawa ba duka ba muna roƙon ubangiji mana hukun sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لقلوبهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
bayan bismillah wato Allah madaukakin sarki ya bude da kad aflahal mu'minu hakika tabbas sai aka kawo harafi na karfafawa tun a farko cewa mu'minai sun rabauta alladina hum fi salatihim khashi'un kamar kana tambaya ne zuwa yi mu'minan sai Allah ya fara ba da sugogin shine waɗanda ke da kujoyi a cikin sallolin walladina hum 'anil lagwi mu'ridun sune waɗanda suke kauda kai dangane da abin da yake dilla gauni zantan banza ba ruwan su ne wallazina hum lizakati fa'ilun sannan kuma suna aiwatar da zakka wallazina hum li furujihim hafizun sune waɗanda suke kiyaye al'aurat Allah madaukakin sarki yace illa ala azwajihim in ba ga matayensu na sunna ba aw ma malakat aymanuhum ko kuma abin da hannunsu ya ribata na bayi kuyangu fa innahum to wayannan ghairu malumina su ba ba mun zargi bane fa man ittaga wara zalika duk wanda ya bukaci ko ba bayan wannan abin da aka lissafa misali ana magana akan ayar kusa da ita duk wanda ya biya bukatarsa ba ta hanyoyin nan guda biyu ba ta hanyar wato iyalinsa na sunna ko kuma baiwa fa ulaika humul adun to ko shakka babu kana ne wadan ta addawa nan shine in ta adda to wannan sura kamar yadda malai suke fada cewa ta bude da karfafawa wanda sura ce ne ayoyi 112 amma wata wani lissafin ma 111 kamar yadda aka yi sabani wajen lissafi amma dai duk ayoyin su ne kawai wata aya ce za a haɗe da wata sai lissafin ya ya haɗe Allah madaukakin sarki yace haƙiƙa mu'minai sun rabauta mali yace kada ba ga wasu ayi ba zu wasu ayi sun rabauta kuma sun samu arziki wa hasalu ala bala sun dace da rabauta mali yace wa humul mu'minuna almutasifuna bi hadhihi al-awsaf sune mu'minan da aka tufaita da waɗannan sifofin alladina hum fi salatihim khashi'un wadanda suke samun kujoyi a sallar Abdullahi da Abbas yace ai khaifuna sakinun shine wadanda suke jin tsoron ubangiji madaukakin sarki kuma suke samun nutsuwa ba sa raba hankalin sannan kuma malamai suka ce kashi auna fi salatin shine wanda tun daga daga alwala za a gane cewa da tsatsi ne zai yi alwala lafiyayya sannan bayan ya yi bayan ya yi alwala lafiyayya zai kuma wata sallah cikin nutsuwa idan ya shigo sallah kuma abin da zai fara yi shine kafin ya fara sallah zai halarto da zuciyarsa cewa ga sallar da ni kamar yadda malamai suke tunatarwa cewa duk wanda zai yi sallah to wajibi ne ya zo yin sallar ya halarto da zuciyarsa yayin da zai yi sallar ba wai ya faɗi niyya ba wanda za ka da yawa har masu karatu ba ta yi babin da malam bai risala mai riyadu salihin ne buɗe ne babu ikhlasi wa ihdarul niyya za ka har masu karatu da yawa ba ta aiwatar da wannan abubuwa cewa idan mutum ya zo sallah yanzu kafin ya fara sallar ya sa a zuciyarsa cewa zai yi sallar nan dan Allah sannan ya halarto da cewa sallah azhar zan za ka da yawan mutane ba ta yi al-ikhlasu wa ihdarun niyya ikhlasi da halatto da niyyar kaga wadansu idan suka zo sai sai abin da ba a so kamar yadda aka hana cewa wato wani idan ya zo sallah ya za a masallacin nan in ba ko ne sai ya tambaya waye liman ya yi malam wani shi ne liman malam abdurrahman shi ne liman ya zo na unguwar na a ce maganin albasa sai ce na wasu salatin isha ibtida bil iman abdurrahman fi harati gandun albarka Allahu akbar sami ya bada sallah ko da ruku'i yake yi kaga wannan ya wuce gona da iri gaba daya amma kai kuma da baka yin wannan kai kuma baka yin abin da ake nema shine ne idan ka zo sallar zuciyarka ta gaya ma cewa dan Allah za ka kuma azhar za ka domin kamar yadda sai Izzuddin ibn Abdussalam da duk malamai ma suka tafa kai cewa ita niyya ba allu hal qalbu gurin ta shine zuciya ba a bayyana ta in ba niyyar ka ta aikin hajji yayin da za ka yi umara ko aikin hajji ba duk da wasu na cewa ita ma kanta wannan wai matsayin takbiratul ihram take amma niyya ce ai idan ka zo za ka je ka bayyana ta cewa labbaik allahumma umratan ko labbaik allahumma hajjatan wa umra ko labbaik allahumma hajjatan saboda haka wannan shine abu na farko to yayin da mutum ya yi takbiratul ihram shi ma kuma ana buƙatar ya halarto da wasu abubuwa na farko yayin da zai kabbara in dai yana so ya samu kujuri a sallah kamar da wato Abdullahi ibn Ahmad bin Hanbal yana da littafi al-khushu' fi salah sunan littafin kenan kawai yadda ake samun kujuri a sallah don dai yana so ya samu wannan shi ma yayin da ya zo kabbara sai ya halarto ya nawa ne ya zo sunan yace ayi kabbara shi ne ana yin kabbara ta daga hannu ta bangare biyu ko dai daura da kunne ko kuma kafada Allahu akbar kuma hannayensa ta fuskanci alƙibla kada mutum ya yi da mata suke kawai a saki hannu kawai Allahu akbar a tura shi yayin da kai kabbara hannunka ba na kallon ƙasa to sai ya kalli alƙibla Allahu akbar ko kuma Allahu akbar daura da kafada sannan kuma wajen yin kabbara kana da fuskoki guda uku ko dai ka fara yin kabbara sannan ka daga hannun ko kuma ka fara daga hannun sannan kai kabbara ko kuma ka daga hannu da kabbara da daga hannu a tare wannan fuskoki uku kake da su Allahu akbar kaga tare ne ko kuma Allahu akbar sai na daga hannu ko kuma na fara daga hannu na sauke sannan na ce Allahu akbar wannan fuskokin duk wanda kai ta yi takbiratul ihram kenan wannan ka fara jinyo ku juya sallaka sannan bayan mutum yayi wannan kuma wato sai bayan ya ɗora hannu a kirjinsa ya yi wata ko kabbu ɗorawa ko kamawa wannan shi ne kabbu kamawa mutum ya kama wuyan nan wata kuma ya ɗora shi kawai haka to bayan ya yi wannan kuma zai yi wato da awon iskinta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكما تبارك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك كيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine abin da ake bukata da mamu da liman inda mamu ba zai fara ba sai san da liman yake karatun sallah a bayyane amma idan ko yake garo ko da raka karbe ka samu ana bukatar kai wannan in baka yi wa sallah ka tayi kai amma ka rage kan kalada kuma mai yawa domin aka annaba ne sai da yake gudanar da sallar idan ya zo sai yayi du'a wa istifta in ma baka addu'o'in istiftahi suna da yawa Allahumma ba'id baini wa baina khanaaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghribi in ka duba asli sifati salatin nabi ko sifati salatin nabi da take gabanka za ga ya kawo ba wasu ko kuma hisnul muslim bayan ka yi wannan wayannan addu'o'in da muka faɗa gaba ɗaya a koyi ake yi ko shi liman idan zai ga mutane sallah ko ya zube baya bayyana su da wannan du'a'ul istifta din da ta'awili da basmala sai koyi sannan sai fara bayyana wato karatunsa a bayyana kuma to bayan wannan kuma abin da ake bukata yayin da ka fara karatun sallah to ake ka rika halarto cewa yanzu ba magana kake da Allah shi ne baka kujuri munajati kamar wanda muhadata ce ko conversation tsakanin ka da ubangiji madaukakin sarki domin annabi alaihi salatu wasallam ya ce yayin da kace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce hamadani abdi magana kuke yi shi za a zo ai ka ja karatun ka haɗi domin halartuwa za ka rike a lokacin cewa magana kuke da ubangiji Allah zai ce hamadani abdi bawa na ya gode ni الرحمن الرحيم فيك أثنى علي عبدي bawana ya yabe ni maliki yawmi din sai ubangiji ya ce majjadani abdu bawana ya kamba bani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah madaukakin sarki ya ce haza bayni wa baina abdi wannan kuma ni da bawana ne zuwa gairul maghdubi alaihim wala dhalin sai Allah ya ce haula ila abdi wa li abdi ma ta'ala wannan gaba ɗaya na bawana ne bawana ya tambaye ni abin da yake so idan kana halarto da wannan to za ka mutuwar tana zuwa domin Allah ya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi sannan kafin ka shiga sallah abin da na manta shine kau kake wayarka in ma ba za ka sa ta wato ta in ma ba za ka kashe ba to ta ta a shiru flight mode da ake faɗa ta ta ne amma abin da kai shi za ka ko ka janyo nutsuwa wani sai ya janye ka sai a samu distraction sai ka ji wayar da kawai an bugu ana yi waƙar indiya ba yadda za a je baka ji ba wallahi ka ji wanda su a kujuri zai ake kawowa wani su ake ba idan ba tare ku tashi da mutum ba saboda kujuri da zanto in wani ya zo ya shiga sallar ba baka san waye ba kaga sallolin mu sai dai Allah ya karba yadda ake son kujuri to ake idan ka shiga wani ya zo ya shiga kusa da kai wato saboda kujuri kar ka gane waye amma yanzu da za ga za a kira mutum a waya zai gane waye ko sai idan na ko ya sa wata alama akwai wani sa original babba ce za ka fito da wani abu dan da nan sai ya taba wani abu zai aika masa sako cewa wai aiki yake wani abu yake wani aga wannan duk an fita daga sallah shi yasa malam Usaimin kamar da yake faɗa a fatawa din sa cewa duk wanda yana sallah aka kira wuji yana tsaye saboda tana ta ƙara sai ya tsugunna ya ɗauka sallar da ta bari ya ɗauko wai ya kaji kila alhaji sallau ya fi kowa iya sallah ya ɗauko wai zai kaji da san waye kai kamar ka da kafa za ka janyo ta in kana so kaji da kafa idan mantawa kai janyo ta da kafa in yaso ka iya taba ta da kafa ko ka zakulo ta da kafar ka kace dan karka ji hankalin mutane amma kana rukuta to kai rukuni na biyu haka usaini yake kana rukuta ka kuma wani rukuni to kun ga idan ka kalli zallolin za ga bi ga masallatin da suka ci gaba ake sa na'urar da za ka dauke ne to din gaba ɗaya ma ya bu wallahi saboda mutanen mu sai kaga kamar ne wani ba zai ga wai kamar kai yake in ya kaje wayar wai kai yayi wa sai ga abokin da babu kan yanzu limamin nan zai damu mutane wai ka ji limamin ne zai damu mutane in ba ka ga waya ba sallar ta za a gyara ba zo da haka wanda yake so sallar ta rika tafiya yayi kokari yayin da zai shiga sallah ya sa ta wato a shiru to bayan yayi wannan kuma ya sallah lafiyayya idan yayi wannan sallar yayi karatun sallah daidai don ya tafi rukuyi shi ma ana buƙatar yayi abin da ake buƙata alal aqalli ya yi tasbihi guda uku alal akal sai dai liman yake yi yanzu kana bin liman kana bin sa sai dago kai daya ba sai ka jira ba kai kuma sai ka ƙara ta wannan shi ma baya cikin sallah in dai ka je ka samu ruku'i kana yin ruku'i liman ya dago kaja wannan shi ne kaja saboda haka baka buƙatar sai ka ƙara ta ko guda ɗaya kai ka samu ruku'i to bayan ka dago jima sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamdu wa Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu kana da wannan fuskokin guda hudu to bayan ka dago ka dago shi ma ana buƙatar mutum ya nufi misali alal akalli ya ce sami Allahu liman hamida ya faɗi wannan rabbana wa lakal hamdu to ya samu nutsuwa idan kuma zai ƙara ma zai ƙara hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi in ya ga nan iyalan ya iya ko kuma liman ya tafi kenan idan ya kara wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda idan liman bai tafi ba ka kara allahumma ba'id baini wa baina kadaya ka dora in kuma ya riga ya tafi kenan da ba kai addu'a da ake bukata kai sai ka tafi sujjada kana tafiya sujjada da hannayen ka tafukan hannayen akwai kamar mazabar hanabila wanda suke zuwa saudiya da wasu wurare za a karbo suna tafiya da gwiwa wannan a mazabar hanabila sun dauki hadisin wa'in ibn hujr ne cewa tafiya saboda wancan kun bayan shi akwai hadisin da ya zo nuna cewa kada wala ya buruk wato burukul ba'i kada mutum ya yi sauka ya yi tsugunno irin yadda raƙuma suke to wannan sai ya janyo balai suka ƙaru juna ilimi wasu suka ce ai da hannu yake tsugunna wasu suka ce da kafa to nan ne yin yi sabanin amma wanda ya fi kwayi shine tafiya da hannun amma mutum ya tafi da gwiwa ba ba zallata kai domin akwai a cikin wato mazahi wanda suka dau wannan ra'ayi sai dai wannan ya fi kwari tafiya da hannu to bayan an tafi sujada shi ma za a je sujada kana da ofke ko da yake yi tasbihi ko kai addu'a arkuni ne baka da wannan sai dai tasbihi kawai amma a sujjada an kaga dama za ka yi addu'a an kaga dama kai tajiyin ka Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira kana wannan addu'a ko kuma Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabana ko kuma mutum ya ma yi tajiyin sai yayi guda uku sai imam da dago sai dora da addu'ar yayi kawai magana da suke ji ne a yi ta da hausa ne suke magana cewa muhakkikun na malama hadisi suka ce bai halatta ba to wannan shine bayan mutum yayi wannan ya dago shi ma yana son da zuwa ta samu wato kafin ya koma ya ce rabbi jirni rabbi jirni ala al kenan idan kuma zai yi dogo sai ya dauko Allahumma qilli warhamni wahdini wajbuni wa'adini wajbuni warfa'ni yayi wannan addu'a doguwa idan yayi da ita ba ta yi amma dai ala al rabbi jirni din nan ala al a faɗi guda biyu wasu ba da suka ce za ka ta faɗa ne in ita za ka faɗa a ce liman ya koma to da kai wannan ka kuma ko ba kai raka a cikakkiya guda daya to duk sauran sallolin ba haka ke so kai idan mutum yana so ya samu kushuri a dallaka to wannan tsarin zai dauka amma dai a yanzu babban abin da zai sa kushuri ya samu shine jama'a su fara wato kula da wayoyin dan babban abin da yake bata mana sallah a yanzu ran adamul kushu wallahi waya ce to za ka wani ana kiransa yana a sallar ya san wa yake kira kuma ya san me za a tattauna saboda da ba jira yake kuma aka tare sallah kiran yake ya tafi to saboda haka aka tare sallah to ya kamata mu ƙara kula idan muna so mu kowa zuwa ga Allah kalima ali to tune Allah dina hum fi salati mukafi'un tune wanda suke samu ku juyi a sallar mun ba da labarin urwa ibn zubair urwa ibn zubair sai kanin abdullahi dan zubairu dan gidan Zubairu bin Awwam da ciwo ya fito ma a kawar da yake da a yanke gurin matarsa tace ku tsare ji ya fara sallah ta gaya wa likita in ya fara sallah ku zo ku cire bai da sallah kuwa ta gaya musu cewa ya fara sallah yanzu yana suna shigowa suka yanke kafa bai kula zuwa gurin da za a yanke suka yanke bai kula zuwa saboda yana ganawa da Allah duk da za ka rika ganin abun kamar albara saboda suna halatto da cewa al-musalli yunadi rabbuh su in suna in suna sallah to gadawa ake da ubangiji wallahi al-masallu ala jama'a suna raku idan mutane manya manyan wato mutane suna gaban shugaban kasa ko gwamna ko kalle su ga wato mari na tuwali idalu aki ku rika kallo lokacin da aka nuno wato mari ko wani abu ba ko wallahi waya ba ta kara ai manyan suna faɗa waya ba ta tsara amma saboda rashin kujurin sallah shikenan za ga mutane ba ruwan su komai yanzu aka zo gaban Allah komai za a yi saboda haka ya kamata a kiyaye allura kuma da rashin shekaran jiya wani ba babban mutum yake gaya mu da muke tattauna da shi yake faɗan wasu kalmomi yace mun yace mala ai sai ai ta addu'a yace yace idan kaga shi babban mutum ne mai kuɗi ne yace idan kaga mai kuɗi yana zuwa babban mutum yana zuwa karatu yace ai na Allah ne yace ai su wayannan mutanen namu haka yake yace ai ba ma sa zo su zo gurin da za a faɗa dan kasu yake zau dan kar an ka faɗa zai dauka da shi kaci yake mun bara ba ko wani misali yake akwai wani mutum yake mai kudin gaske ne abokin sa ne yake mu aboki na ne yake aboki na ne kuma uban gida na ne yake mu abin da zai ga nuna ba ba a tsoron Allah yake wata rana ya zo za a tare sallar ita duk da mutane a bada ta yake shi ba bai sallah a jihar ba bai la'asar ba bai magarba ba yake amma saboda rashin tsoron Allah irin da mutanen mu ka san da aka zo za a yi sallah wai ka kace ranka ya rike bismillah wai shi zai dace sallah ya ba mana bai yi azhar ba bai la'asar ba bai magarba ba amma wai ranka ya rike bismillah shine liman sun sani shi da yake mun wallahi idan yace in ya kalli bentin ne yace baki ya race wulin kwaranka ne yace kuma kawai sun an tashi tashi ya ba wancan dubu biyu wancan dubu biyar waya karfi yace abin da kawai ake a kawo abinci da kaza a ci sun zubar da lahirar su saboda duniya kawai na eh wai dan da yake da shi ne shi wallahi zai faro daga azar sai in ya zo bi ta wuce ga azai ai ai wallahi da ta bin salati wallahi bin salati al azab al azab kuma in yazo in ya gaba ya ji fata wanda za su bayar ba sai ka jara ai ai ranka ne gaba ɗaya mun yi tsada fula ba komai Allah ya sauke to gina na'am na'am ai eh eh haka ba wannan ai wasa ne wanda za a zo ai haka wasa ne daidai yake da na mata da suke hakan nan shi sai ne duk sai ne da wannan yawa to sai yake Allah dina hum bi salati mukashaun sune waɗanda suke samu kusuri a cikin sallar sai Allah bara ku cikin sarki ce wallazina hum anil lagwi sune waɗanda ko dangane da allagu malai sun yi fasara da yawa wasu kace shine wato shirka haka wasu malaman suka ce shine wanda suke kauce wa shirka ba ruwan su da shirka duk abin da yake na shirka ne ba ruwan su ne wasu kuma suka ce albadi ai kawai dan ce mara kyau ya san kirzin shi Allah ya ce wai za mu rubi lagwi mu rubi rama na za su zo ki kira ana wani abu na bata ko wani abu ko a waye waye da scrolling ya kada ba za zai wuce ta shine mu rubi rama ba ruwan su da ita wasu kuma malamai suka ce kawai duk wani kalmomi da wasu abubuwa na sabo shi ake kira baɗi wasu suka ce kaga duk abin da mala fa'ida ta fihi min al-aqwali wal af'al duk abin da bai da fa'ida shi ne wani malami yace duk abubuwan da aka lissafo suna cikin al-nadu da shirkar da zancen banza da maganganu marasa kyau da sabo gaba ɗayan su nadu ne shine walladina hum 'anil lagwi mu'ridun su mu'minai shine wasu wannan sifa ya Allah yake walladina hum lizzakati fa'ilun shine wanda suke kuma aiwatar da zakka shi ma malamai sun yi magana akan wacce domin zakka kala biyu ce akwai zakatul nufus akwai zakatul abdan akwai zakatul zukata kuma akwai ta abuwan kai akwai ta dukiya to saboda haka zakkar dukiya shine mutum ya san nawa zai bayar ya san nawa zai ya san nawa ne nisabi abu na farko kenan kaga yanzu kudin da zaru a yayo baya bai kai dawa ko juli a bara amma wannan shekara kawai miliyan ɗaya da dubu ɗari da wani abu da ɗari da sha bakwai da abin da ya kama da wannan saboda haka shi ne kudin kaga ya fara sanin cewa ga lissafin zakarta ya san cewa kuma idan lissafinsa na wannan misali a watan sha'aban ko kuma yanzu da muke rabi'ul awwal lissafinsa ya hau kawun shekara ta zago sai lissafin ya kare amma kafin ta shiga kuma ya kuma hawa ya san cewa ba sai ya gudda zakar dan da yawa za ka ga in kana tattauna da wasu mu'amala da kuɗi sai ga wato sake lissafi a jiyo suke yi idan dukiyar ta karye yanzu misali za a san lissafin da ya kai a watan muharram ana zuwa watan rabiul awwal din nan ko kuma wani watan daban an yi wata biyar sai dukiyar ta karye ya zanto yanzu dubu ɗari bakwai ne jarin har sai da aka yi wata hudu biyar a haka sai da aka yi wata tara sannan kuma sai dukiyar ta dawo kafin a shekara kaga saura wata uku ke shekara da asalin dukiya kawai kuma zai ce wai daga wannan wata taran da ta cika daga lokacin da zai sake lissafi in aka yi wasu ba za ta taɓa fudda zakka ba wallahi sai da ya tattauna da wani matashi ne mu'amala da kuɗi haka sosai da sosai na ƙara tambayar wani zai ce mu ai su haka suke lissafin cewa kuɗi ya kare wannan ko da da asalin sa an fara misali aka yi wata hudu to je karya tsakiya to daga lokacin da ya kara hawa ba a lokacin da ya kara misali ba haka bane ko saura wata daya sai kudin ke ya dawo ya doru to sai ka fita zakka kada shi ma nan sai a ce dai Allah ya yi mana kenan ko shi ma abin Allah zai da ka ga tarar ɗan kasuwar da masu kuɗi sai ji to Allah ya mana gafara to amma fa daga yanzu ka kuma kuma kai da Allah to saboda haka wannan shine sannan bayan wannan kuma malamai suka ce wajibi ne ka kula wajen fidda zakat ka rike watan musulunci ba wai watan boko ba domin ka rike watan januwari a february march shi yana da raguwar wasu kwana wanda yanzu misalin da za ka yi ka gane cewa ita wannan ne za a rike wa zakat illa shine yanzu wanda ya shekara 63 ya shekara 63 a watanni na wato na Muharram zuwa Zulhijja idan da wannan yake lissafi ga kuma dan shekara kanin da ya bawo shekara wato uku kare shi shekara ta cikin to idan wannan lissafin yake zai zo da wato shekarun da ya zama daya in shi da wani boko yake January wallahi in dai da wannan yake zai zo auna a wata wata shekara ta da kaninsa yi za ba da yake ce kai kai amfani da wancan domin rabuwar kwanakin na Libya da ake samu na wannan kwanakin wani ya kaza wani ya kaza to in ka tattara kwanakin za ga za su bada wani adadin wasu shekaru ya ka ce kawai ka tsaya a nan kwana goma sha daya to wannan kwanakin ne ba su isa da zuwa isa da zuwa saboda haka sai aka ce dole ka dawo nan muharram kaje to muharram kuma mun yi bayani a baya cewa baya halatta mutum ya tsara wa zakkatar zango amma ya halatta ya rage misali a watan shawar zai fidda zakka amma sai watan ramadan ya zo ya ga yana so ya ya samu ladan ramadan to zai iya janyo ta ba komai amma yana watan da yake kiransa jumadal asir ko sha'ban sai ce bari ya bari sai Ramadan dan ya hada da sadakar azumi ya halatta ba shi ba sai an kula da wannan to saboda haka ya kuma gane cewa idan noma yayi na ban ruwa ga abin da zai fita sai bisa ajira idan kuma ruwan sama ne Allah ya yi kayan masa da wannan ruwan sai bisa goma zai fita duk a kula da wannan na'am na'am a ai ya san watan ta yanzu kawai saboda wata larura ce ta sa ya dawo amma yana nan a watan Sha'ban din sa a watan Shawwal din sa ka fahimta da kyau ko saboda aka dawo watan Ramadan ba laifi bane domin ya aka za rage kwanakin ba yayi amma ya ƙara kwanaki ne da halatta ba ka gane yawa to saboda haka me dabbobi ma ya gane cewa dabbobin da sun kai guda 40 zai fita guda daya idan raƙuma ne idan sun kai guda biyar daga kan biyar zuwa sama duka wajibi ne wanda yake kiyo yake yake kiyo ko yake mu'amala da kuɗi wajibi ne san wannan ba a neman wato ba a lallashin sa akan wai lalle a wajibi ne gani ba lallashin sa ake ba wajibi ne in ba zai wannan mu'amalar ba alal aqalli shi sa aka ce a samu al'amiluna alaiha ka kira wanda kana da sabbobi ka kira wanda zai zo ya fitar ma da zakka wajibi ne in ba za ka fitar da kanka wajibi ne ka dora wani aiki cewa ina da miliyan goma sha bakwai nawa za a fitar domin wannan wata kila ya rage ma aiki in ba ba za ka yi da kanka ba wajibi ne saboda haka to shine idan mutum yayi wannan to ya fada cikin alladina hum lil zakati fa'ilun ba su fitar zakka kenan sannan kuma ana so yayin bayarwa ma ya bayar yadda za a amfana yanzu wanda ba raina haka ba amma mai yaya hudu in ka dauki dubu biyar ka bashi ai kafin rana ita ya kake ka to kuma ita zaka ana so ka ba wani abu mutum wani abu mai kauri wanda alal akalli zai zai wani abu shi ma ya dan juya wani abu mai dan kauri sai yake bukata a canji ba wannan wannan canza kenan wai alhaji yana magana akan masu canji wanda za ga wato shi zai ba wa matarsa da yayansa shi ma in ya tashi zai ba wa matarsa da yayansa wannan ai ba da kasu nan ta ba da ba ne kawai suka yi canjin kuɗi ya kai kawai shi kuɗi ya kai gidansa shi ma ya baka su kai gidansa shi kenan a abin tambaya shin wanda ya zama wajibi a kanka ya ya halatta a bashi zakka ai shi za a fara tambaya ma wanda yake dolan ka ai shi za a fara yi in banda wanda annabi alaihi salatu wasalam wato ya kebance cewa ya je ba da zakkar bai ankara ba shi dan sai bawa ko ya je kai wato karasa gurin annabi alaihi salatu wasalam ne ni ba kai na ba ba shi kuma yace yana da bukata annabi alaihi salatu wasalam yace laka ma na waita wa laka ma akanka ya ma kai niyyar da kai tana nan kai kuma ma an je ka kai da kudin dan zane ya ce wani kenan to amma dai yake yake shine wanda yake nauyi ne a kanka ai kaga bandi saboda haka mabukata za a ba wayannan guda takwas ne il fuqara wal masakin ko duka alisabo su takwas a basu zakka to wanda yake yin wannan jima ya bukata nan kashi na biyu shine wannan dinahum lil zakati fa'idun shine wanda yake karkake zukatan zakatun nafsi yanzu ba ƙarya ba hasada ba jiba ba kaza ba ba ƙarfi shi ya tsarkake zuciyarsa daga wayannan mugunyar aqidin ko halaye shine wallahi na mulil zakati fa'ilu sai Allah yake wallahi na mu'alil am wato wallahi na hum li furujihim hafizun kamar su ne masu kiyaye al'aurar wanda ba sa jira kenan kawai illa ala azwaji in ba ga matayensu ba al'auran su za su iya bayyana ta gabatan su kawai kaga anan ake zargin masu tsayawa a hanya su bude al'aura suna fitsari ke da ko kuma sun shiga nan domin ba a cikin waɗanda suke kiyaye al'aura ba wai iya zina kawai ba a wanda zai tsaya a bakin hanya ya ba wani za ga mutane kuma wani a kasuwa dukkan mata amma dai tsugunna kawai yana fitsari wani yana kirin ce wani iya bayarwa ya shiga ya kare mutuncinsa a cikin bandaji ba zai iya wannan ba saboda haka wanda yake tsaya a hanya bude al'aura ya bawali shi ma ya fada wallazi da umli furuji mahafizun illa ala azwaji sai gabatan su kawai aw ma malakat aymanun ko abin da hannun su ya riwata shine bayi wanda mun ja wannan magana bayi kuma yanzu babu har yanzu ni dai ina da kalubale da tambaye cewa manyan wasu manyan sarakuna da manyan malamai a garin nan da za ka ji an ce ba wani malam wani sai wani matarsa goma ni dai a yanzu ɗan ƙaramin karatu na ya kasa ba da cewa ina aka samu gida eh akwai su ba kama suna ne amma wallahi akwai su za ga wani matarsa goma a ina ka sosai kuwa saboda haka ina ka samu wannan guda gidan abin tambaya shi ne ta hanyoyi biyu ake samun bayi hanya ta farko shi ne yaki hanya ta biyu a tafi kasuwar ta a biyu to a ina kasuwar bayi take kuma me yasa ba a jiyo maza sai mata ko ai ya kamata me yasa ba a jiyo maza kaga yanzu duk mata halin mu inda da akwai ai za a jiyo wani a je ya rike mana aiki domin yan aiki kake da yawa kana biyo sai ka jiyo ka huta kawai ya rike ma aiki to sai ku karfa to amma abin tambaya a ina wannan kalubalen an ce malaman mutum na jin sabon ji wani abu sun yi kalubale har zuwa yau babu abu a ina ake samu su na ga a wajen ɗaliban mu mata muna karatu na ce wallahi ni ma da da akwai sai na tara kuɗi na je zan je to amma a ina babu tunda ba a yaƙi yanzu ta ina kake samun bayi ta ina to saboda haka kaga wannan wato akwai kalubale to in ba ta bayi ba waɗanda suke kuma baiwa tana haihuwa ba ta shiga cikin tsarin magada abin nufi ƴaƴanta yanzu ƴaƴa ne sun zama ummu walada duk ƴaƴan da ta haifa ba gaba ɗaya ƴaƴan gidan ne za a raba gado da ummu walada sunanta yanzu ba baiwa sunanta ba to saboda haka kaga wayannan masail ne da ya kamata a kalla cewa a ina ake samu to shine Allah madaukakin sarki yace fa inna hum ghairu malumi wadanda suke zai kewa iyalin ta wannan hanyar to su ba ba wani zargi bane fa man taga wara a zalika amma duk wanda ya biya bukatar sa ta bayan wayannan biye ko ta hanyar matalibin shine istimnai mutum ya je kawai ya biya bukatar sa saboda tsawon gorantaka a ce ma wai zai iya zuwa ya istimna'i ya amfani da wani abu ko roba ko hannun sa ya fitar da wani idan ya haka yayi haramu ko fatawa da aka ce an samu daga Imam Ahmad to aka yi bata da karfi Imam Shafi da wato sauran malamai suka ce haramun ne haramun ne kamar da Imam Shafi da wasu su suka faɗa wa man wafaqahu ala ta'rim al-istimna bil yadi istimna'i da hannu mutum ya biyar da kansa da yadi har ya fitar da mani ta kowace irin hanya ko ta irin wannan aidon din da ake jiyarwa na ƴan tsanar da ta fito ana jiyarwa ko abin da ya kama da wannan haramun ne saboda haka duk wanda yayi wannan ya sani cewa ya fada wa kamarin da gawara a zalika duk wanda ya biya bukatar ta bayan wayannan guda biyu fa ulaika humul adun yana cikin al-mu'tadu da in ta'adda shi da imam shafi yace muna nan akan bakan mu walladina wali furuji ma azun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum yace har yanzu tana saboda haka wajibi ne a kiyaye wanda ya dawa ta mai yawa to ya dau mataki akwai major mataki na farko ya daina kalle kallon mata ya daina kalle kalle a waya ya daina kalle kalle a da ne rika shan leman tsami da ne rika azumin litinin da alani yanzu abin ya mai yawa a yi biya mu dawo amma ba wanda zai baka fatawa cewa ka je karka kuma cutar da mutum yake kai karatu mai girbi istimla'i yana cutar da gauru zai zo daga baya ya gane kuransa Allah saboda haka ya tsaya a haramun din ya ji والله بدا وكين زنجي يتي والذين هم لأماناتهم خاضعة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون Allah madaukakin sarki yace wallazi lahum su mu'mine har yau ga wata zuba ta su ne waɗanda ne amanati dangane da amanoni da Allah ya ba su wa ahadi da alƙawura da aka yi da su ra'una suna kiyayewa wannan ya shafi kowa amma musamman masu karɓar mukamai abin mamaki za ga mutum ya karɓi mukami na shugaban karamar hukuma amma abin da yake tasarrufi da shi yanzu shi ba ɗan kasuwa ba ba komai yake cewa ba komai ba amma za ga yana tasarrufin kuɗin da in shi yana ciki ake bashi albashi bai zai same su ba wallahi lazim in tun yana ciki ba ake wa albashi kai tun yana dugon mani ake ma albashi wannan kudin da yake tasarrufi da shi ma ya san haramun ne amma wasu ko da yake wasu suna samu ana ba su suna samu malam fara suna ba su fatawa cewa ai ba komai in ka taso ma kai aikin Allah ba komai shi za su ce ganin da ko wanda ake gaya mu cewa ai ranka ya dade abin da zai hana ka shiga aljanna kawai ka mutu wallahi alazim kuma ya gautu kudi yake debo ya raba mutu shi ne ake cewa wai ranka ya dade abin da zai wannan aikin da kake ai ba kowa yake iya irin sa ba kuma ya gautu ya tafi akan haka annabi alaihi salatu wasallam ya ce ranar alkiyama duk wanda aka bawa amana yake zai zo da wannan amana yake duk wanda ya zo da akuya a bayansa ya saci akuya an ba shi ajiya a bai mali ya ɗauka ko rago yana kuka ko tinkiya ko sa ko raƙumi yace kada ya nuna ya san dan ba ruwa ne haka annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa yace kuma da wannan abin za a dora mutum a azabtar da shi a wuta kuma da ba yana ce alamomin tashi alkiyama cewa menene alamar da annabi alaihi salatu wasallam ya ce da zarar an tozarta amana ban tabbiri ta annabi yace ana tozarta wato amana duk ku saurari zuwa alkiyama zu a yanayin muke yanzu za ku ga amana ta yi karanci nesa ba kusa ba banda mutanen da akwai wani shi kuma da aka gaya mu shi yana nan yana yawan kauɗi za ka ji a media yana yawan kauɗi amma yanzu in ka je rance gurin sa miliyan biyu zai ce sai za ka damun da miliyan biyu da ɗari biyu amma ya fi kowa kauɗi a rediyo yana nan yana da wannan ɗabi'a duk wanda ya je idan mai kuɗi ne kai irin sa kai zai baka rance amma zai gaya ba kuru-kuru cewa za ka ba da two point two shi ba ruwan sarfar da ake magana cewa Allah ya ce duk wanda yake cinta ya shirya yaki tsakaninsa da Allah ya yadda su yaki da Allah ya shirya to don Allah duk wayannan abubuwan da ke faruwa sai ya zamu gani ne ai da zanzan ma muke cewa zamu gani ne Allah dole mu rika ganin ba daidai ba abubuwa su dagule mu ta zargin wata abubuwa wayannan abubuwan su suke gaza mana riba ba ku duba ba ku gani Allah ce waye duk wanda ya shirye ce riba to ya shirye yaki da ni amma shi yana ga ma cewa idan ka zo rance zai baka amma zai ce nan da zafi biyu zaka da mun da shi 2.2 zaka samu kuma an ce a haka ce karba dan ni wanda ya karba shi yake ga mu cewa wallahi ba la a haka da karba a laifin laifin da ba aka ga mu cewa ya aikata zunubi cewa ya ba da riba ai annabi alaihi salatu wasallam cewa la'ana Allahu akila riba wa mukilahu wa jai wajen mutum tara aka tsire wa kan riba da wanda ya je da da wanda ya zo yana zo na da yana jin dadi haka shi wallahi to ya tashi ba gurin bara haka shi yana zo ne yana zuga saboda shi wato yana so a baki wani abu duk sai shiga ina yi abin da nake faɗa a wato indirectly cewa wato matsalolin mu mu ba muna da namu yanzu wannan matsala sai Allah zai kula mu muna cikin ta kawai shi ke ne yanzu ga business nan yanzu ya za ku ga yanzu kullun tambaya ake akan business kala kala sau tsabar san banza kawai duk bijirar din da ya shigo sai yanzu akwai wata wayar Allah da ta zo sai da ta tura miliyan biyu da wani abu a wannan bijirar din iskar da ake yi kudin ya tafi ta zo kamar ta kuka tana tambaya ta malam na ta ihu kike bayan hari sai da suka gama tura kudin yanzu wanda ta tura kudin sun gudu kace mun wallahi malam ko miji na bai sani ba nace ai kin gani nace da ta kai ki wani dubu hamsin za a idawa ba zaki wayar ba Allah ba zaki wayar ita ba amma ga shi yanzu ga ga can wata banza yi sun cinye kudin kuma kuma sai a bazar gice a ta a gurin Allah domin kin taimaka wa barna me yasa ba ki tambaya ba kafin abu kace mun wallahi gaba sai mun je wallahi wala kamar ne hauka tace miji na tsiya ina ban sani ba miji na bai sani ba gaba ɗaya kuɗi na take har wasu abubuwan zai da na biyar na tura kawai wai tana jira ta samu miliyan goma ko ishirin misali wannan ta irin sana'a ce fifty percent ko Allah ya zai to yi na a ɗan lokaci kan gani wai akwai wanda ake cewa ba wai duk wata misali ka bada dubu ɗari a ce duk wata za a baka dubu saba'in misali dubu saba'in ba ko mai digiri yanzu a a cikin gamman ba za a wace dubu saba'in dubu talatin da biyar zuwa arba'in ne. To ka ji bisa fili su yi ce kudin binewa gaba ɗayan sabi wannan wanda irin sana'a ce haka. Kuma ai yana da ita wato sana'a a musulunci tana da gomula. Kai baraka ji sai daga cikin wani abubuwan da wani babban malami yake faɗa a littafinsa yake duk sana'ar ma da ta zo ko wace yi ba ma wanda ka gane on satanci ɗinta ko ignorance misali da ake magana shine algarar wal jahala wanda ka gano wannan abun kararraba yake duk sana'ar da za a zo aka kasa fahimtar ta mutukar akwai a cikin sana'ar misali za a iya tafiya mutum in mutum goma sun shiga mutum takwas faduwa za su yi kiri ba yace haramun ce karka yi simple ba a ma gane ta ba fa kenan misali yace duk sana'ar da ta zo ma ta wannan fuskar yace wallahi lallaba ka kale ta ba ta da fa'ida domin shi musulunci ka'ida da wata abin da yake kawo abin da ya halatta ma yana gaya ma cewa alkhairinsa ya fi yawa ai ba komai ne kake da alkhairi dan tsaba kaga da yazo magana jiya cewa fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas fihi wa ismuhu ma akbaru min naf'ihi ba wannan shine kaidar da ya kamata a kalla saboda haka wannan dinin mu da amanati mu'adi murahun sune waɗanda dangane da amanonin su wa adi da alƙawuran su ra'una suna kiyayewa ya Allah yake wallazina hum ala salawatihim yuhafizun sune waɗanda dangane da sallolin su kuma yuhafizuna suna kiyayewa kaga can an yi magana wato allazina hum am bi salatihim khashi'un khushu'i na kuma yuhafizuna bayan khushu'i kuma tana yin ta akan lokaci ba wai ka biyo ba kan ba kamar wancan alajin da muka faɗa ba sai da ya hada azan da la'azan da magarba kaga babu ko gaba ɗaya nan nau'o'in biyu ma ba za su samu ba kiyayewar da kuma yin ta akan lokaci ya Allah bada kucin sarki yake
أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Allah madaukakin sarki yake su waɗannan masu sifofin da aka lissafo ulaika humul warithuna sune wanda za su yi gado za su gada sai Allah yake allazina yarithuna al-firdausa su za su gadi wato aljanna firdaus da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa wato idza ta'altumullah aljanna fas'aluhu al-firdaus idan za ku roki aljanna idan za ku roki Allah aljanna ku roke shi firdaus domin ita ce fa innahu a'la aljanna wa awsadu aljanna ita ce mafi kololuwa aljanna kuma sannan tana tsakiya domin daga cikin da ne za a rika tsakiya fai sai an ji an rage wani abin za a ba 'yan wasu aljanna shi za a yi kace ka roƙi wannan ita ce kololuwa bayan gidan ruwan sauran benaye sai ya wato sai an sako shi daga firdausi zai zo gurin duk wanda yake a wata aljanna to annabi alaihi salatu wasallam yace duk wanda zai roƙi aljanna ya roƙe ta to ulaika humul warithuna su za su yi gado me yasa aka ce za su yi gado ai gado wani abu kake gada saboda annabi alaihi salatu wasallam ya ce babu wani daga cikin ku ba sai yana da gida biyu gida ɗaya aljanna ɗaya a wuta kowa da musulmi da kafiri to ta za a yi gado shine lokacin da aka tafi aljanna ɗan aljanna sai sai Allah ya ce wa ɗan aljanna wancan gidajen na kafiri wani da wani ne saboda haka an gado wa wani gado za a raba gado na gidajen yan wuta a ba yan aljanna bayan an yi wannan kuma sai ya zanto akwai ragowar gidaje da yawa da ba gaje su wata wata yawan gidajen saboda kowa aka yi wa ba kuma yan wutar da yawa kowa aka yi wa an raba wa yan aljanna gado amma an samu gida kuma ba masu asiri saboda haka sai Allah ya halitta wata halitta daban a lokacin za a halitta su ba saba zuwa duniya ba sai a sa ka wannan aljanna shine wasu mata suke cewa malam kuma nake to aikin bi da balala in dai ka zauna a duniya ka ba Allah kai rayuwar duniya ka je kuma lahira ka shiga aljanna ai kafu wanda yanzu halitta za ka yi morewa to shine sani abubuwan da ya sani bai san sabo bai san lada ba fa kawai aljanna aka kai to wannan gidan fa shine wata tambaya da ta biyo baya wata mai basira tace to shi kuma gidajen ɗan aljanna ba zuwa za ta gaje su ai akwai su na wuta eh su kuma da ya rage wa zuwa za ta gada shine shi ma kuma Allah ya alƙawarin sai ya cika ta la amla anna jahannama min al-jannati wan nar ajma'in ai hadisul qudsi ya nuna har sai Allah ya dora diga digansa na kudura sannan za ta ce ta cika alim talati wa taqulu hal min mazid haka yau mai da kulin jahannama alim da lati wa taqulu hal min mazid za a ce wa jahannama kin koshi ta ce wa ta koshiwa sai a karo mata to bayan an gama cika ta tab kuma an gama zuba mata yan wuta sun kare sai da zuwa akwai rarar gidaje domin yan aljannan da suke shiga aljanna suka bar gidajen suna da yawa to shine annabi alaihi salatu wasallam ya faɗi wannan hadisi to shine alladina yarjuna al-firdausa hum fiha khalidun sune wanda za su gaji wato aljannatul firdaus kuma suna masu dawama a cikin ta Allah ya sa mu a ciki sai Allah yake wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin na'am ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا تخرجون na'am ثم إنهم يوم القيامة يبعثون Allah maɗaukakin sarki ya ce wa laqad khalaqana al-insana haƙiƙa mun halicci mutum duk jinsin mutum ake magana shine al-insan listigraqul jins alif da lam din nan kowane irin mutum min sulalatin daga tatacce wato tataccen ruwa min dini na tabo Allah yake summa ja'alnahu shine safwa safwatul ba tataccen ruwa shine sulala wato min maniyyi adam kenan maniyyin an wato dan adam shine min sulalatin min ko kuma maniyyin annabi adam alayhi salatu wasalam min irin da kuma tabo kaga ana magana tuje da kuma rinki tuje shine annabi adam shine sabab shi kuma ruwan ana magana akan duk wanda ba annabi adam alayhi salatu wasalam ba to daga wannan yanayin aka samu dai ta tattar ruwa shi za malamai suke cewa maniyyi ba na jasa bane domin kace najasa ne Allah ya halicci mutum da najasa maniyi kazanta ne kamar majina yake saboda haka in ya taba tufafi matsayin majina ne in kai sallah da shi sallah ka tayi ya danganta da wato yadda mutum yake wani za ka ko majina a jikinsa zai yi sallar sa wani kuma ba zai iya zai ba zai zama comfortable ba sai ya goge dalilin suka ce Allah ba zai halicci mutum da najasa ba domin annabawa ma daga wato maniyi aka samar da su kuma wannan dalilin nasu yana da ƙarfi to shine Allah madaukakin sarki yace thumma ja'alnahu nutfatan sannan muka sanya shi wato muka mai da shi nutfatan dugon mani fi qararin makin a matabbaci a wani guri wanda yake matabbaci shine wato mai bakin thumma khalaqna nutfata alaqatan sannan muka halarci wannan nutfa din dugon mani ya zamto alaka gudan jini fa khalaqna al'alaqata mudghatan sannan muka maida gudan jini ya koma gudan tsoka fa khalaqna al-mudghata azaba sannan wannan tsoka ita ma muka maida ita kashi fa katawna al-azama lahman sannan muka lillibi wannan kashin da nama thumma ansha'nahu khalqan akhar sannan muka tsara wato yi masa wata halitta ta daban to anan ne malamai suka yi bayani ɗaya daga cikin bayanan da suke shi bayan an man wannan halittar wanda yake bibiya da a cikin mahaifa a wani lokacin da aka yanayin sa ba kamar abun tsoro kamar kwado to shi ne daga nan an sha ana kwalka da aka shi ne sai a fitar mar da farata a tsaga matsido da baki an fahimta wannan zubobin su fita to shi ne an sha ana kwalka da aka an fahimta da kyau ko da yake fa tabarakallahu albarkatun ubangiji sun yawaita ai kasurat barakatullah albarkatun ubangiji sun yawaita ahsanul khaliqin wato mafi kyawun masu halitta ai kun lura Allah ya kawo masu halitta ne kawai dan ya kawo sulhu da hancin masu kwaikwayar halittar amma yanayin halittar a ƙayar ma zango zango guda bakwai da aka faɗa za ga nau'i biyu ne na farko Allah madaukakin sarki ya samar da mutum daga rashi shi kada yayi wannan aujada na min al'adami sannan abu na biyu kuma caccanjawa canji shine yana dugon mani aka mai da shi gudan jini da gudan jini ya koma to wannan shine bayanin da Allah madaukakin sarki ya shigar da dan adam a ciki domin anan ne shi kansa wanda yake mai ilimi da turawa da suwaye suke da tasarru suke iya yin wani abu amma wajen samarwa daga rashi ba ce ba to shi sai yake tabarakallahu ahsanul khaliqin abubuwan da suke ta yin abubuwa za ka a mai da tsohuwa yarinya a yi mata kaza wani ya je a canja ma hakinsa a yi kaza birin wani abubuwan suna nau'i na biyu ne amma na farko babu su to shi ta yace duk wanda abubuwan da suke yi abu ta ilimin da ya dan san musu to tabarakallahu albarkatun Allah sun yawaita a hasanul khaliqin ya fi kowa iyawa a wanda suke kwatantawa amma karo na farko ba wanda ya je mujaraka da Allah samarwa daga rangi mun sha bada wannan misali cewa idan ka kalli yanayin wato project duk wanda ya yi harkar project musamman wanda ya science ko technology ko engineer haka za a gaya ba cewa ya kira ta fi wahala eh akan zuwa kawai mutum ya yi gyara ta fi wahala wanda za a ce shi ya kirkiri project kaza za ya fi shan wahala sosai amma wanda zai zo ya dauko yanzu ya dora ya dan yi wasu kwaskwari ba ai shi wannan kawai raka waye to Allah shi ya halitta dan adam duk abin da wani zai zo a turawa da zuwa ya ji wa dan adam kwaikwaya suka yi ba halitta suka yi kwaikwayo ne kawai to shine Allah madaukakin sarki yake thumma innakum ba'da zalika lamayitun sannan bayan wannan karo kuma za ku mutu duk wannan matakan da kuka bi guda bakwai bayan haka kuma za a mutu thumma innakum yawmal qiyamati tub'atun sannan kuma ranar alkiyama za a tashi kun ga gidaje ukun da muke faɗa sun tabbata a wayannan ayoyin jiya da yau da gobe shine thumma innakum yawmal qiyamati tub'atun sannan ranar alkiyama za a tashi ku sai Allah yake ni ولقد خلقنا فوقكم Allah yake wala kadi kalakana fawqakum سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين sab'a ra'i hakika mun halici sammai guda bakwai a sam wato a kan ku a sama da ku wato ra'i ka shine ɗaya kan daya mun halici sammai waɗanda suke a saman ku kuma ɗaya kan daya shine dibakan da Allah yake faɗa a suratul mulk wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin ku sani cewa ban murakkara ba dangane da wato halitta duk da wannan halittar da muka yi na sama to dan gane da halitta kuma ba murakkara ba muna gare duk abin da kuka ga mun yi dan wani ya zo da tindu ai ya tsinsa shida kar ka dauka Allah ne ya manta sai aka gida sam shine wa makun na anil khalqi gafili ba ma rakkara dangane da wato halittar da muka yi wa tsaka mu dan adam da kowa ba shine alamta wa kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa da Allah yake wada a suratul duhi cewa ba kwa ganin yadda Allah ya halitta tambayi guda bakwai ɗaya kan ɗaya shine ibaqan ko kuma Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna ko yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadirun wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma to shine wa qala kad khalaqana fawqakum sab'a dara'i sai Allah yake ne وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نبي وأعناب لكم فيها لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصدق من آتي
Allah maɗaukakin sarki yake wa anzalna minas sama'i ma'an sannan mun saukar da muna saukar da ruwa daga sama bi qadarin auta wato quantifying wato auta gwadawa da kaddarawa kar ku dauka ruwan da Allah maɗaukakin sarki yake saukarwa daga sama bai san yawan sa ba ya sani to ɗaya daga cikin abin da ake kalubalanta wanda suke wato doron ƙasa kenan in ba mutum yanzu misali astro- astronomist ne ko kuma geographer ya zo yake ma wannan wato wannan hadarin kilomina limbus ne zai yi kaza sai ka gaya mata ruwan ya sauka kuma gramlo ne wancan ilimi ne ba matsala don ya faɗi wannan abubuwan ba komai amma yi ubangijin da zai saukar ya san kwancikin ruwan kuma ya san dabbobi nawa ne za su sha gida nawa ne zai rushe sannan rijiya nawa za a bayar da wannan ruwan ya sani shi ne yake faɗa wa anzalna minas sama'i ma'an muna saukar da ruwa daga sama bi kadarin abu za kaddarawa mun yi quantifying din sa mun san adadin sa bi kadarin kiran fa askannahu fil ardi Allah yake kuma bayan mun saukar da shi sa- daga sama sai mu shigar da shi kasa shi ne ake gaya ba asalin ruwan rijiya na sama ne wannan shi ne dalili shine fa askannahu fil ardi Allah yake sai mu shigar da shi kasa wa inna ala dhahabi bihi laqadir in mun ga dama ma za mu iya tafi da ruwan amma sai muka shigar da shi kasar yake fa an ja'ana lakum bihi jannatin fa an ja'ana lakum sai muka fitar muku muka halitta muku bihi dalilin ruwan muka samar muku jannatin wasu gonaki min nakilin na dalilai wa anadin da inabai lakum dinnaku lakum fiha fawajihu kathira kai bayan ma wayannan kuna da kayan marmari masu yawa dalilin wannan ruwan da ya sauka wa minha ta'kulun kuma daga gonakin kuke kiwa abubuwan da za ku ci. sai Allah yake ne wa shajaratan bayan nan ma muna fitar muku da wata bishiya ta furuju da take fitowa ni turi kaina a gefen dutsen dutsen turi ne shine wanda ba da yake cewa wacce kace a Egypt ne wasu kuma suka ce yana Filistin wasu kuma suka ce a'a tun daga Egypt har zuwa Filistin gaba ɗaya saboda girman sa ya haɗe inda Allah ya gana da Annabi Musa alaihi salatu wasalam saboda haka akwai wujudu sun fito a gefansa shi za ka ce ba a kiran wato dutse da wannan sunan sai ya cika wannan sufar bayan kasancewarsa dutse kuma ya zanto wannan bishiyar sun fito shine bishiyar zaitun to ana Allah ya gana da Annabi Musa alaihi salatu wasalam shine takhruju min turi sayna ko sina ko sayna tambuti bidoni zaka ga bishiyar tana fitar da mai wasilin lil asili kuma tana fitar da wani irin sinadari da ake rini da shi wasu kuma ka ce a shi zai tun da Allah ku akwai ɗin nasa da ake jiyarwa a kwalba ko wanda yake za ka su kora su ne sirrin lil asili din za ka wasu suna fiyo da haka suna ci sai dai wanda daɗin ci amma dai ana ce sai da ji haka kuma annabi alaihi salatu wasallam yake kullu zaita wa dahilu bihi fa innahu min shajaratin mubaraka ku ce zaitun ku yi ku rika yin mai da shi domin yana daga bishiya mai albarka shine wacce ne wanda yake Allah ya rantsuwa da zaitun din ba saboda haka wannan shine sai Allah ya rubuta sarki yace ayoyin kai wa inna lakum fil an'ami la'ibran nusqikum mimma fi buniha wa lakum fiha manafi'u kathiratun wa minha ta'kulun na'am وعلينا وعلى الفلك تحملون Allah madaukakin sarki yace wa inna lakum fil an'ami ibra lallai dangane da sha'aninku ko dangane da sha'anin wato dabbobin gida wato akwai ababen lura masu yawa ana horar da ku lallai ku yi duba da sha'anin dabbobin gida raƙumi da shanu da tumakai da awakai akwai ababen lura a sha'anin dabbobin nan na leba me yasa nusikum mimma fi buduriha Allah yake muna jayar da ku daga abin da yake cikin ku sha nono wani lokacin an aka rasa ruwa ma a farka a kuma ya ɗebo ruwan rizaguwar sa a sha shine nusikum ko kuma a sha fitsarin rakumi mimma fi buduriha Allah yake wa lakum fiha manafi'u kathira banda wannan nonon da ake sha na rakumi ko tukui da ake amfani da shi kuna da amfanin nika masu yawa da kuke yi da dabbobin shine ka ɗaya daga cikin amfani shine ita kanta fata ta ana takalmi a yi zaka a yi gudu a abubuwa da yawa sannan kuma ana amfani da gashin wajen yin tufafi musamman kayan sanyi wa min ha ta akuluna sannan kuma ku yanka ku yi amfani da naman wajen ci wa alaiha sannan akan wasu daga cikin su ne ba duka ba su dabbobin wa alal kulki sannan kuma da jirgin ruwa su amaluna ake ɗebo ku a kai ku wani garin kaga ana hawa kan ragumi ana hawa kan shanu a yi tafiya doguwa sannan kuma ya amfani da jirgin ruwa shi ma a ɗebo kaya kuma a hau shi shi Allah yake wa alaiha wa alal bilki tuhmalu awwal da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana akwai tambayar da aka yi satin da ya gabata duk da lokacin ya tafi shine misali idan mutum mutum ne ya yana da ko kuma yake da mata sai ta mutu amma kuma wannan matar ta ga tana da yaya hudu maza uku mace daya me gadan sa gadan sa shine wannan suratul nisa'i ya fada ta fada cewa wani ubako shine tije ko wani ubako su kuma wannan yaya guda hudu da suke da maza uku mace daya ka kowa zai samu kake biyu ko to abin da za a yi shine za a kasa dukiya gida za a ɗauki tuki a tara a yi sau da reto misali idan ka lissafa biyu sau uku kowa zai samu biyu ko su mazan biyu sau uku nawa zai bayar shida a tara da na masannan guda ɗaya nawa bakwai shi kuma mai gida mai sunansa mijinta yana da ɗaya bisa nawa hudu to sai ka ce reto sau tuki bakwai sau hudu nawa zai bayar na ashirin da takwas to sai ka zo ka fitar yanzu ka raba gida ashirin da takwas sai ka ce shi miji a ƙasa ashirin da takwas gida wani zai samu na na bakwai a cikin ashirin da takwas an kwaje wato bakwai saura nawa ashirin da ɗaya su kuma wayannan ƴaƴan su hudu maza uku mace ɗaya za a yi zakar mutum da hajjar ɗin tsaye kowa zai samu nawa ashirin da ɗaya a raba maza uku da mace ɗaya kowa zai samu nawa so ake yi su linka da kawai shida shida ko ba ka wani shida sau uku nawa sha takwas ga kuma a tara da uku ko kuma shida a raba gida biyu nawa ba uku ba kuma ragowar uku ne sai mace ta dauka kaga aka hada gado ya rabu shi wanda ya tambaye ya gane me nake yi in ma kowa bai gane ba an gane ko misali yau wannan shine 28 za miji ya dau wani oba wani oba ko inda ta mutu ta bar yaya saboda haka zai dau wani oba ko za a raba gida 28 ya dau bakwai saura 21 ishirin da ɗayan nan kuma a raba wa ‘ya'ya ne zakari su da hajji da wata yi shi ne idan ka zo yanzu misali ni ma misali abin da ake cewa gwaro gwari raba musu in ka tashi rabawa raba musu ishirin da ɗaya in ka tashi rabawa kowa idan ka bashi uku kowa su hudu kowa ya samu nawa in a gaba ɗaya ya zama nawa sha biyu ko saura nawa kenan saura tara kuma so ake alinka mace yanzu kuma kansu daya idan ka ba wannan taran idan ka ba wa maza kowa uku sun linka ta ko ba su linka ta ba shi ke nan rabo yayi lizzakari misu da hasu da wata yin haka nan in mata ne ma suka biyo shi ma haka za ka yi tuce da grading misali inda a ce mata ne uku na miji daya bara lissafin yanzu ya in mata ne uku na miji daya kaga yanzu namiji yana da guda biyu su kuma ɗai ɗai to biyu a tara da guda ukun su nawa zai zama biyar ko biyar sai ka ce to hudu sau biyar nawa zai bayar a kirin to miji ya zo ya ɗau wani oba ko nawa zai ɗauka biyar saura nawa sha biyar to sha biyar ɗin nan a zo a yi ne zakari mace da hajji da ta yi mata uku namiji ɗaya nawa nawa za su samu ana so namiji ya linka su sau biyu ya ɗauki shi da su su ɗauki shi ke nan ya kowa fita ya ɗauki shi da su su ɗau uku uku saboda idan ka ba shi da saura tara su kuma su uku ne saboda haka kowa zai ɗau uku shi ke nan wallah wa ala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa na duk da dai lokacin ya gaba amma faɗi tambayar akan maganar yini da ake da rana cewa shi ne maganar an haife shi da safe ko da dare ko ai wannan ne rikicin dama cewa ya je za a yi suna sai sati ne zuwa in sha Allah Allah wa rasuwa abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu na to masha Allah to Allah ya ji ba akwai alaji aminin da ya rasu jiya muna roƙo ubangiji Allah wa rahmatin sarki ya masa rahama ya kuma ya ji masa kurakuransa muna roƙo ubangiji da sunayen ka kyawawa da kuma kun ka dauka duk wanda suke mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun suna da kai kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya muna roƙo ubangiji da sunayen ka kyawawa da kuma kun ka dauka masu jarrabawa da waɗanda suka zama Allah ka yi riko da hannun waɗanda suka gama Allah ka ba su sakamako mai kyau masu yi kuma Allah ka yi riko da hannayensu muna rabon ubangiji da sunayensu kyawawa waɗanda suke neman aiki Allah maɗaukakin sarki ka tallafa mu waɗanda suke kasuwanci suka tashi a gaba Allah ka taimake su waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ta ko a gaba Allah ya shiga lamarin muna rabon ubangiji da sunayensu kyawawa da sifofin sa maɗaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bunta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon bunta muna roƙon ubangiji da sunayensa kyawawa da tsohon sama ɗaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun suna da kai iyayen mu Allah ka ji kansu da gafara idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah ya fara rufa mana asiri duniya da lahira Allahumma aminna fi awdanina wa aslih haymatana wa la ta'murina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabaraka ya rabbal alamin sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين